ونفخه ونفسه إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da sake tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan sura da muke ciki suratul qalam ko kuma suratul nun yau muna rana ta laraba ina ga takwas da wata na safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im yace lalle hakika waɗanda suke masu tsoron Allah suna da aljanna ta ni'ima wanda aka tanada musu wajen ubangijinsu Allah ta'ala kaga wannan aya kamar sauran ayoyi na alqur'ani da kullum suke nuna cewar aljanna ta masu tsoron Allah ce tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya kullun Allah ya zai aljanna zai magana a can zai ce o iddat lil muttaqin an ta da ta saboda masu Allah kuma shi tsoron Allah da ake magana a kullun shine ci gaban duniya shine ci gaban lahira kullun ba me yadda za a al'umma ta ci gaban babu tsoron Allah yasa Allah ya dunkule ci gaban al'umma gaba ɗaya sanya shi karkashin tsoron Allah yace walau anna ahlul qura amanu wa tagaw la fatana alayhi barakatun min as-samai wal ardh idan ka diba duk gaba ɗaya matsalar rayuwa mene ne bin tsoron Allah ne in ka tsoron Allah duk gaba ɗaya matsala duk abin da kuke gani ba abin da za gani ba wasu sauran matsala idan ka ga ana wahala ta rayuwa duk abin da ya yi wannan ne in ka ga ba zaman lahiya duka wani ya shan duk abin da ka ga wata matsala kai ko ruwan sama ka ga ya kaɗan duka tsoron shi tsoron Allah ya kawo shi shi yasa kenan wannan abu da ake magana bal ma tambaya ka wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullahi wasu abubuwa suka fi daga ɗabi'u na musulunci masu yawa suka fi yawan sa mutane aljanna ya ce tsoron Allah da halaye masu kyau kenan ka gashi tsoron Allah ci gaba ne ga al'umma bal ma hatta an kitabi Allah ce walau an na an kitabi amanu wa taqaw la kafarna lahum sayyi'ati wa laqadnahum jannatin na'im tsoron Allah ya baka kyakkyawar rayuwa a nan duniya kuma haka nan tsoron Allah ya baka gidan aljanna sauƙinsa gobe kiyama shi sa Allah ta'ala ya jalalle mu tsoronsa Allah ya tanada musu aljanna ta ni'ima. Amana ja'al muslimina kal mujrimin. Allah ta'ala ce shin yanzu za mu sanya musulmi masu miƙa wuya ga Allah wanda suke tafiya ƙarƙashin karantarwar da Allah ya ɗora su zama to kamar mujrimai masu banna ko ma kafirai yanzu ya taɓa yi daidai. Tun da anan duniya aiki ya sha bambam, to sakamako ma ya sha bambam a gobe kiyama. duk wanda suka aikata aiki mai kyau suka mai kauyensu ga Allah to suna da kyakkyawan sakamako a gobe kiyama wanda suke mujirmai masu miyagun aiki suna mummunan sakamako a ranar ta gobe kiyama babu yadda za a yi mutane na gari zama ɗaya da mutane ba na gari ba duk abin da aka ce maka ya sha bambam to in kiyama ta yi sai an ga bambancin nan ka diba ka ga kai da dan uwanka ma mai imani ranar kiyama za ga bambanci idan ɗaya bi aiki na alkhairi sai ya tsere maka Allah sun ke cewa yan aljanna duk gasu yan aljanna ne amma wani zai rika ganin wani sama da shi yadda kake tsinkayen tauraro wanda yake a nesa a cikin aljanna kuma wannan wasu bayan Allah ne na gari su ya kuna masu kyau an ga ashe nan yana nuna cewa aiki na gari shine matsayi da darajarka a wurin Allah ta'ala malakum kaifa tahkumun Allah ce me yasa kuke irin wannan ɗanyen hukunci kuna daidaita da masu imani wanda suka mika wuya ga Allah wanda suke biyayya ga Allah da manzansa da wanda ba ruwansu shi yasa yanzu a yau a duniya idan mutum musamman duniya ta yau ta wayannan abubuwa na zamani na kayan sadarwa daban-daban ɗin idan kana ga abubuwan da ake watsarwa a ciki sai abin ya rikita ka saboda haka ka ga yau an turo wancan goma turo can abubuwa ga sunan daban-daban kuma kowa iya kire yana nuna abin da yake kai kawai shine gaskiya kaga wannan akwai haɗari radda aka ce mutum sun fi ɗari kowa ya turo ya ce ga abin da wannan shi ne gaskiya wancan ba ce a wannan shi ne gaskiya kasa akwai aiki ya za a yi mutum ya fita daga cikin irin wannan matsala dole ne sai ya diba abin da ke asali asali da shi ne Allah ya ce annabi ya ce kuma duk wanda zai fahimci Allah ya ce annabi ya ce kar ya ƙetare abin da annabi ya fahimta da kuma sahabbansa suka fahimta to idan mutum ya tafi a wannan to zai huta da wannan dukkan matsalolin da rikicin da ake da sabanin da ake musamman idan ya zama mutum mutum yana faɗa a cikin al'umma ana shi to za ka ga wani maimakon wannan dama tashi ya yi ƙoƙari ya yi adalci ya kira mutane akan abin da ranar kiyama ba zai kumya ba amma wallahi ba zai haka ba ba ya ga jama'a suna jin maganarsa ba zai kira ku zuwa ga ra'ayin shi haka za a bi shi a yi tafiya kuma a yi ga cewar wannan shine gaskiya shi yasa za ku ga har a yau mutane za su ga ɗora irin wasu mutane suke kira mutane kuma hakika abin da suke kira ba gaskiya ba ce amma mutane suna dorawa suna aika kai ma da ka doran ka aika wallahi kana daga cikin kamashi rana ta gobe kiyama duk abin da ya saba alqur'ani ya saba sunna mutum ya aika shi ya yada shi wallahi yanda mutum samu matsala kai ma sai ka samu rana ta gobe kiyama shi yasa kada mutum ya yarda wannan rigi na duniya dauke shi duk abin da ba gaskiya ba duk duniya ba wa kowa ne ya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saba Allah ba abin shi kuma wane ne amma mutane sai ga nan shi yasa ba yanda za a yi wanda ya mika kansa ga Allah ya zama shi ba abinda yake kan tunaninsa da dibansa sai Allah ya ce annabi ya ce zama daidai da wanda abin da ya ga dama yake bayyana amlakum kitabun fi tadrusu Allah ce shin ko kuna da wani littafi wanda a cikinsa kuke karantawa da mujrimai da mu'minai duk ne da wanda suka mai kauya ga Allah da wanda suke abin da suka ga dama duk ne ko da wannan suka mai kauya suka musulunta da kafirai ma kuna ganin ɗaya ne shi a ko littafi ne babu wani littafi na mutane kadai ya suna abin da suka ga dama ne inna lakum fihi lama takhayyarun Allah ce wannan littafi irin wanda kuke magana inda akwai a wajen shi wanda a cikin sa ne abin da kuke son kuke zaɓin a cikin shi ko gani alhali Allah ya san da cewa babu wannan kada mutane suna abin da suka ga dama ne amma babu wani littafi da zai daga Allah ne zai nuna maka cewa a daidai masu imani a yi daidai da wanda ba su da imani babu shi inna lakum bihi lama takhayyar am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamah Allah ce ko kuma kuna da wani alƙawari a wajenmu da muka yi da ku wannan alƙawari mai tafiya har zuwa ranar kiyama kenan alƙawarin da da an ba mu magana ta da shi shi yasa aka ce ila yawmil qiyamah ba ma ce alƙawarin shekara goma ba tun da aka ce na shekara goma ai wasu an wuce lokacin da suke kira zuwa bana ya ce ai abin ya tsaya to wannan a yau ma in akwai mai kiran wannan ko mai ganin haka mai tunani a wannan shi yana da kwai wani alkawari wanda aka yi da shi domin alkawari an ce ai mani alaina baligatun ila yawmin qiyamah babu shi inna lakum la tahkumun wanda yake nuna cewa abin da kuka yi hukuncin haɗin ki babu shi salhum ayyukum bidalika za'im Allah ce Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye su wane ne mai lamuni akan hakan ɗin wa zai ɗau nauyi ku gane da kyau wannan aya salhum ayyuhum bidalika za'im tana magana ne akan duka wani abubuwan da muka yi magana na bayan nan shi yanzu akwai wani mutum wanda zai iya cewa ya ɗau responsible na cewa da wanda suke masu imani da Allah da wanda ba su da imani ɗaya ne da wanda suke tsaye akan gaskiya Allah ya ce annabi ya ce da wanda suka bauta Allah ya ce annabi ya ce yaran ɗaya ne kuma rana ta gobe kiyama shi ya ɗau nauyin wannan mas'ala akwai shi aiko in akwai wani wanda ya ɗauka to ya ɗau ya ɗau abin da ya fi ƙarfin sa shi sa Allah ya ka tambaye su akwai wanda zai ɗau nauyin haka rana ta gobe kiyama zama shi jagora kan haka to kada ka yarda abin da ya sabawa Allah da manzansa ka tafi a kansa ko da ra'ayin wane ne karka yarda shi yasa ba ra'ayi bane a ce ka bi wani in dai ba Allah da Annabi sa ba duk wanda zaka yi biyayya in dai ya goce wa Allah da Annabi to ka bari am lahum shuraka'u falyatu bi shuraka'ihim in kanu sadiqin Allah ce shin ko kuma suna da wasu abakan tarayya ne wanda suka sanya su kishiyoyi na Allah to in suna da kai Allah ce fa ya atu bi shuraka'ihim su zo da abakan tarayyar ta su in kanu sarihin gaskiya suke irin waɗannan ayoyi a cikin alƙur'ani suna da yawa balma hatta a ranar iyama za a wa mutane irin wannan kira na cewar ku kirayi waɗanda kuke kiran ba Allah shi yasa Allah ce fa da'awhum fa lam yastajibu lahum za su kira amma ba amsa duk da ka kira wani ba Allah ba to ba za ka samu amsa har a yau mutane in aka ce musu Allah ake kira duk wanda shiga cikin matsala ya koma kira Allah har yanzu mutane ja suke me yasa suke ja saboda an samu mutanen da suka daurewa abin gindi suka ce ya halitta kai ta wasiri da annabawa da salihan bayi da kowa idan kana cikin matsala bala alko da suke cewa idan mutum ya shiga cikin matsala makabarta ma zai je nemi tawassuli ajiwa har suka zo da wani hadisi na ƙarya wai idan al'amari ya wuyace ku wai ku je ku nemi tawassuli ga 'yan makabarta ku je makabarta ku nemi tawassuli wani hadisi malaman hadisi suka ce ba a magana hadisi ba shi hadisi na annabi wanda suka kirkira aka tsara shi aka ajiye shi amma mutane za su nutse ido su rika kawai dalilai da irin wa'annan abubuwa duk lokacin da mutane suke kawai hujjoji da irin wa'annan abin suka saba karan tura ta annabi sallam inda ka sani a take da ka gaya musu wannan ba hujja bace magana nan tun in ka yi magana ce a yau kai za ka raunana abin ba kai ka raunana ba wannan magana tun lokacin da aka yi ta a lokacin da aka tabbata ba magana nan bace shi yasa in kun ji an ce hadisi kaza bai tabbata ba ko an ce hadisi kaza na ƙarya ne ba wai wannan mai gaya muku ne faɗa ba ƴan bayan shi a ƴan can wancan warkon lokaci su a lokacin da waɗanda suka yi ƙarya suke tare da su suka tabbata da ƙarya suke shi yasa lokacin da ake tacewa hadisai na manzo Allah sallallahu waɗannan mutane duka wanda ake kama da laifuka da garan su za a tarda mutum har gidan shi a ce ka ce Allah sallallahu ya faɗi kaza gashi mun ga kaza mun ga kaza mun ga da yake tabbata wannan abu bai wuce haka ba amma ga hujjar ka idan aka tsatsara mutum wanda zai ce da kai zai ce ƙarya nake wallahi kuma ya ce ƙarya yake kuma an zo an bayyana duniya ƙarya yake kuma yanzu ka zo kana zargin abu to gaskiya mutum ya taka tsatsa wallahi yan uwa wannan rayuwa da kuke ganin ta wannan rayuwa da bata da garanti wanda ka sani inda ka san ƙwallon mangwaro in kana sha da ba garanti zai iya sirri maka to wannan rayuwa haka take idan mutum ya tafi akan irin wannan matsala wallahi ba ka ankara kadai sai ganka a lahira kuma in ga ganka babu wani abu za ka gyara tun da wani mutum ya gauga gyara sau da haka babu wani abokan tarayya da za a haɗa su da Allah musamman wanda za su ba mutane irin wannan da ne da hujjoji babu su ta bismillah
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un ci ranar da al'amari zai yi tsanani ya wahala ranar da za a yaye kwabri a kira mutane zuwa sujada mutane ba su da yi hadisi ya tabbata daga manzala sallan balma hadisi ne muttafaqun alaihi manzala sallan yake cewa yakshibu rabbuna an saqihi fa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina yace rana ta gobe kiyama Allah zai yaye kwabrinsa dukkan wani mumini da mumina mace za su yi sujada ga Allah saboda haka sai ya rage wanda za su yi saura duk wanda suke sujada a nan duniya don riya ko don sum'a sai su yi ƙoƙarin su yi sujadan amma sai ba ya zama kashi ɗaya babu lankwasa babu gurin lankwasa saboda haka falasa ɗin ba su da yi in wa wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda suke da wuyar tafsiri in dai mutum bai komo ba ga abin da ya tabbata na sunna to sai dai ya kama kama ya wuce amma ba ta fasu ba duk wanda zai fasarta wannan aya in dai bai komo ba ga hadisi na sallam to sai dai dubara shi ya ciku ciku ya wuce saboda haka in kana so ka zauna lahiya ga abin da ya zo daga manzala sallama hadisi muttamakun alaihi saboda haka kadai ka fasalta wannan aya da wannan sai na ka wuce shi yasa magabata suke zuwa da wannan aya wannan hadisi a tafsirin wannan aya idan ba haka ba to me zaka ci khashi'atan abs kuma Allah ta'ala idan ya tabbatar wa kansa wani abu ko sifa ko ma menene sifa filiya ce zatiya ce to ba wata makawa gare ka sai ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kai domin ka yi ba Allah sanin kansa abu na biyu banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya kai manzo Allah sanin sanin Allah ko akwai shi to annabi sallallahu alaihi wasallam sanin Allah in ya tabbatar wa Allah yana da abu ya zaka kore shi in ka ce za ka kore wahala za ka yi to shine abin da ke damun al'umma yau mutum sai ce da karfi da yaji sai ya yi aiki da ra'ayinsa ko da ra'ayin wani ya bar Allah ya bar manzansa to ka haka dole a shiga cikin wahala tunda shi Allah ta'ala fi kowa sanin kansa da kansa haka na manzo Allah sallan bayan Allah ta'ala shi fi kowa sanin Allah idan ya tabbatar wa Allah yana da wani abu ba kai da za ka kore shi yasa wannan masu tawilin sifat aqida ce wanda ta saba alqur'ani ta saba sunna kuma wannan aqida wanda ake ce mata ash'aranci ko asali daman ba aƙida ba ce wanda aka amshe ta guri magabata na gari ban an samu ta daga wasu mutane suka karkace alkur'ani da suna tun a hukun al'amari wannan bawan allah abu hassan al'ashari allah shi kansa lokacin da ya rubuta littattafai masu yawa akan wannan aƙida ta shi balma ya fasarta alkur'ani da wannan aƙida ta shi ya watsa a faɗin duniya bawan allah nan kaɗai sai allah mashi dace da tuba sai tuba da ya tuba sai ga sharɗin tuba idan tuba laifi tsakanin kai da Allah ne abu uku na farko ne za ka bar laifin a kai tsaye tuka ce sai gobe ko sai biyu ko sai an jima in dai tuba ce ta Allah ta kirki wani kake so Allah ya karɓe ta to bari abin yanzu za ka bari bukacin sai na je gida an jima ko sai gobe ko yana kuma kaza abu na biyu ka yi bakin ciki ka yi da dama da ka aikata da zan ka ce a yi more kana jin daɗi abu na uku shine ka yi niyyar har abada wannan abu ka kare da shi to in dai wannan abu tabbas haka yake kai to Allah zai gafarta maka ko da Allah ya kaddara ma ka dawo ka aikata wannan laifi waccan tuwa ta ka tana nan gadaran da kam amma shi wa Allah da zuciya ke aiki dan daga ce bari zana wannan abu ba a baki amma a zuciyar ka ba haka Allah ya sani shi yasa Allah ba mushi wani duk abin da zaka shi ya dace ka yi sanin komai da kai abin da ka zaka ranka wanda ba baka ya sani bari wanda kai to saboda haka wannan tsakaninka da Allah to in kuma akwai haƙƙi na mutane ko dukiya ko na bai kuma da haka sai ka ƙara guda akan wannan uku me ɗayan ka da ko haƙƙinsa shike to in kuma wani bid'a ko wani sharri ka watsa cikin mutane to hanyar da ka bi ka watsa sai ka bi ta kawo wani yanzu misali kasancewar zuga mu a zaune akan wannan mumbala idan muka ce kaza misali bid'a ne muka soke shi kana tsammanin mutane za su bari ne sai dai mu haɗa da hujja sai kuma wanda daidai ko wanda Allah ya ga dama tsamo su daga wannan halaka tsare su amma dai hudar mutta sa mutane su bari wani lokaci ma kana faɗa ana ƙara abin shi yasa annabi Nuhu alaihi salatu ya cewa fa lam yazidu du'ai illa firara ta kiran na ba abin da ya kara musu sai gudu annabi Allah ne ya wada ga to kai ba amsa maka wai zaka ci ai ba wani abu babu da to yanzu tunda bid'a ce ka watsa cikin mutane ka shiga cikin radio ko ka wallafa littafi ko kuma aka yi watsa ta saunar sauransu to sai ka komo ta wannan gurin ka ka aika wannan abu na wada ba gaskiya ba ne tunda dama kai ka watsa shi aka yi aka ce banna mai iya hana ta wanda ya wanda ya ta in ba kai ba wallahi kai sun ga hana ta yanzu misali sai ka je makaranta ka tarda malami da ɗalibai fasali ya kai ashirin a wannan makaranta ɗaliban da suke ciki sun kai dubu ɗaya misali amma malamin nan ya ce musu kaza addini ne kuma wani abu ba addini ne sai ka zo ka ka shiga fasali fasali ka ce wani abu ba addini ba ne kana zama da yaran za su yi malamin sai gaya musu kai ka zo ka ce ba addini ba amma yanzu da malamin nan ne zai bi dukkan fasali a cikin minti ɗaya ce kaga na ce muka za addini ba addini ba ne da ya mutu an kare kowa bar shi shi yasa banna wanda ya yada ta shi yake maganin ta amma kai sai dai ka faɗi wanda Allah ya ga damar tsamo shi tsamo shi amma baka iya hana mutane to saboda haka kenan sai ka bi hanyar da kai to wani bawan Allah da Allah ya sa ya tuba sai ya cika wannan sharuɗa sai ya rubuta littafi yanda ya rubuta wancan ya watsa ya biyo ya watsa su a duniya gaba ɗaya gashi da sunan shi a cikin littafin da maganar da ya faɗa kowane abu da ya fasarta sai da dawo ce da na ce kaza na dawo gashi na faɗa na tafi akan alƙur'ani amma kun san me aka yi akwai alibana akwai ma wani wanda babu shi alibana na san da mafi alibana ake da kai akwai wani littafin shi a risala na ahli sagariya ta ce ina da shi ma da ke da shi to wannan shi littafin wannan shi wannan nashi musamman cikin shi sifa ɗaya bayan ɗaya ma biyo ta saboda haka duka ya warware wannan abu amma kusan mutane da suka faɗa ta suka yi ba shi ne rubuta kana na ci mazana tabbaka tuba ba da ƙarfi da yaki kana na ci ba ba su tuba ba to abin da aka yi sa'a da yake a gurin waye tuba ba shi ke da ya kare ku a gurin bai tuba to kada tuba a gurin ba ku kuwa sani bayan ya gaya maka ba kaji ne ba to kada ka kaka wasa shi ke nan kare insha Allah ko ma ko kuma tare ku tana da koshin kashi ne sai mu da su gani su kare sai a yi sai mu dake su da shi akwai kuma libana da shi da mun kowa san shi Allah shi wanda duka Allah da ban san shi to saboda haka kaga kenan wani bawon Allah ya sauke nan to wanda irin wannan tafsirin wa'in ayoyi duka cikin wannan an samu wannan shi yasa zaka mutum hal yana tinkawo yana cewa ni ash'ari mazhaban ni mazhaba ta ash'ari kada kamar kana soka kanka wuka ne kana wani abin da bai dace ba shi yasa gaskiya dan uwa ɗaya ce ku gane ko ita gaskiya duk inda take inda gaskiya ce Allah ce annabi ya ce wallahi sai dai mutum ya yi Allah ne amma in dai gaskiya ce duk duniya ba ta canza ba amma ba gaskiya ba ce daga gidan kuma ya ja maka ba wai a nesa ba daga gidan kuma za ja maka saboda haka kenan irin waɗannan ayoyi dole sai an kalli alkur'ani da sunna ake iya fasarta su a zaman lafiya sai Allah ta rage ta khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla yace idan su ya kaskanta duk wanda ya tafi gobe kiyama akan sabawa abinda Allah ta'ala ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa to babu shakka sai an walakanta shi yasa Allah ce khashi'atan absaruhum ido ya kaskanta ba a iya daga shi ma tarhaquhum dhilla yace walakanci ya lullube su mutum ya shiga cikin damuwa da bai taɓa shiga damuwa ya ta daga kan shi wanda mutum ba zai iya bai sau da haka ga hankali ya tashi ga an ce a yi sujada bayan Allah sun yi sujada duka suna kasa kai ku a tsaye kayi kayi baya ki sun kuyi baya mai nan kwaso an nuna shi kashi ne tak sai ka ga daga nan ma an ware wa ta zuri yau ma ayyuhal mujrim daga nan ma an gane ai ba bayan shawara ga yan tsaye ga yan sujada sai Allah ce to abinda haka yi wa kad kanu bid'auna ila sujudi hum salimun anan duniya suna lafiya kalau za a kira mutum ya je yi sallah ya kiwa yi sallah musamman akwai wani abu da ke mutane ba su dauke shi ba laifi kamar misali yanzu sai mutum ya je ya zauna ya cika dare a guri yi ko wani abu mai kama da haka wani zai zo ana fada har a kuje wajen karfe daya sai a zo a kwanta da an kwanta ba a zo sallar asuba ba wani ma yana da rebe in ta buga iyaji zai dore man ya kashi amma ya zauna bai yi sallar asuba wani sai rana ta hutu ya sallah to kaga akwai hadari a domin Allah iya ce ka yi ibada in ka bari ba ka yi ta ba lokacin zai huta ko ka yi bayyar su bai karba yanzu misali lokacin sallah ya yi kana ji ka ci gaba da barcinka saboda haka amma inda barcin ne dauke ka na hakika ba kai ka jawo shi ba ba kai kai sababin shi ba barci ne normal ko kuma wani aiki ne kai ya baka wannan matsalar ko rishin laya ko shan maganin mura sai ka makara ko rana ta hutu ka tashi ka yi sallah kuma Allah ya karba ina Allah ce wa in salata li zikri ko kamanci duka wani babu matsala amma kana ji aka kira sallah kake zuwa sai lokacin da ka ga dama ka gama abin da kake sai ka zo kai to irin wannan ne ko kai Allah in kai raka'a dubu kan mace raka'a hudu Allah ba zai karba ba saboda haka kuma ranar kiyama za a lissafa maka ita kenan za a yi rejecin ta kuma tana cikin lissafi in ba ta cika ba sallah watsa mata sallar da zai sai ka yi na bilbili masu kyau za a ba sai maka su to ka ji dalilin da ya sa a nan duniya mutane gaji su yi sallah kan lokaci haka nan idan mutum ya yi abu bayan da aka ce ya yi ba shi ma ba su gane da kyau yanzu mutum da yawa zai zo rana ta gobe kiyama yana sallah amma ko bashi da sallah ko kwara daya me yasa ya saba wa karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za a rubuta ba gashi kai mutum zai ce ina sallah Allah ce ba ka sallah ko kwara daya in dai kai ta saba wa karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam musamman akwai abubuwan da kai tsaye idan mu samu su bata sallah yanzu misali nutsuwa wajen ruku'i ko wajen sujada ko tasowa daga ruku wasu mutane na zama in ka taso daga ruku wannan tsayuwar ita ma rukuni ce in ka saka ka bata ta baka miƙe baka sun ga bakar sallah bayan ka wannan za ka sujjira an baka daidai tashi ma za ka sani ce baka da sallah amma za ka yi sallah ya duba haka ko ƙawaguwan ga gaɓaɓuwan nan guda bakwai sun taɓa ƙasa kuma ga yadda aka ce ka yi dole sai ka yi in ka taso daga sujjira kana zama kan muka zana da ce ka koma baka da sallah domin wannan zaman annabi sai ce kar ka koma hata ta atadila jalisa sai ka daidaita ka samu nutsuwa kana sanye to mutane saudiya mutum iya sallah wani tun da ya tashi sallah shi gaba dai haka da shi wani ba musiba wuce kuma babbar musiba a ce jama'a kake wa limanci to wanda ya fi komi haɗa ka ɗauki bayan Allah ta kai su zuwa ga an zo rana ta gobe kiyama ba kwa cikin masu sallah an yi sujada ka kasa sujada to yan wa aya ku haɗari a ko shi yasa shi dai bahaushe ya ce iya ruwa kowa ya san yadda zai yi ya gyara kiyamarsa kafin kiyamata ka gyara lahira ka tun kafin kamar duniya in ka ba gyara mutum kaga abin za a samu da dama Allah kare mu musamman a irin wannan yanayi da muke ciki na yada abubuwa wanda suka saba karantarwa ta manzo Allah fazalli wa man yukadhibu bi hadha alhadith Allah ce barni da wanda yake karanta wannan magana ba mara wanda yake karanta alqur'ani sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ce zamu riske su inda ba sa tsammani za a mushi kamun ba shiri shi yasa Allah ta'ala kyale yake mutum yana banna har ma ya saka maka ga abin yana tafiya daidai kare sai ba kamun ba shi shi sa ce wa umni lahum yace ina bin su sanni sanni ne inna kaidi mace yace abinda na tare da musu ce mai karfi ne ma'ana Allah yana wa bawa sukin talala bar ma ya za mushi rai ya tsawata kwanan shi sai ya tsammanin lafiya kalbe yake yanzu fir'auna lokacin da yake zalunci yana kashe bayan Allah yana zalunci yana cuta ta ɓargaza kowace iri kowa sun fir'auna ne ko yana yi Fir'auna ya ga al'amarinsa komi yana tafiya normal. Saboda ka bai taɓa da dama ba ko ta rana ɗaya Fir'auna akan abin da yake. Kuma amma inda ɗan Adam da tunani da shi da kanshi ya kamata a yi da dama. Shi yanzu mutum mai hankali ko baka da addini yanzu ya dace kana kawo mutane kana azabtar da su su maka laihin gobe. Ko a kafiri a ce wani laihi. Yanzu mutum ya rika kama yara ƙanana yana yanka. Yanzu na abin kirki. amma fir'auna bai taba tunani ba ko daya me yasa Allah ya ce wa umri lahu inda kai tibati aka bi sanzan fir'auna bai ankara ba sai da yaga za a karbi ransa ya tabbata da yau ta kare sai ki sha la ilaha illa allazi amanu bi a lokacin nan ku tirota inda ya lokaci yazo za a daure wannan lokaci ba a gyara to shikenan sai ga shi kuma an kama shi to haka Allah ta'ala yake wa haka na zalimi to suna zalunci mutane na cuta yanzu mutane ba ga mutane ba suna daukan makami suna kashi bayan Allah wani an kai hali ya kai goma da shi ya ga lahiya da wani halin da ba kama su ba ko abin haka yana zuwa bashiri wallahi ba Allah kyale ka sai bashiri zai amma ya kama akwai ranar ka tana zuwa aka ce barawo sa'a barawo lauji aka ce mai kashi ma yar ranar ta mai kaya ta samu ko babu ke ka ai barawo haka yake ko za ga ɓarawo ran da ya kamu ya yi kuli-kuli ana shan kashi ana azautar da shi tana yi ya yi sata ta bugo kafin a kama shi amma kama shi da ya to haka Allah ya kewa ba sai ya ne yanzu duka sun suna ta'addar suna kashe mutane suna satar mutane suna abin da zai ga dama to ba sha ba akwai kamu na Allah ya fi kamun kowa shi yasa ce inna kai yi mace am tas'aluhum ajran fahim min magharibi musqalun Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka tambaye mutanen ka lada ne akai isar da sako na Allah Allah ta'ala ya sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa ba a biya shi ko a bashi wani abu a isar da sako na Allah bai taba neman komi a gurin kowa amma kuma yana kiran mutane zuwa ga alkhairin da babu alheri nan sa amma mutane suna gudu shi yasa Allah ya yi musu wannan tambaya tambaya ce ta kumyatar da wa'annan mutane yace shin ya rasulullahi ko kuma ka tambaye su lada ne kace sai sun biya ka lada zaka isar musu sako na Allah wannan abin da ka dora musu shi yasa ya musu nauyi ba za su iya biya ba shi yasa suka ki imani kaga ya abun kumya ne tunda su sun san da cewa bai taba tambaye su wani abu to me yasa musu imani da Allah ba ba wani abu ka dora maka ba shi yasa za ku ga bambancin aiki na Allah da aiki da ba na Allah shi aiki na Allah asalin shi ana yi danwa dan Allah aiki aiki da ba na Allah ba shi dan ba da Allah ba haka ko ba da Allah ba zai kare yanzu misali wurin tara jama'a iya da yawa akwai masallaci ko wurin tara jama'a ne ko akwai makaranta wurin tara jama'a ne akwai hilin baro wurin tara jama'a ne akwai hilin kokowa wurin tara jama'a ne haka yake ko akwai ɗakin gidan kallon balo da ake shi ma gurin tara jama'a ne haka ne ko to nawa ake biya a shiga hidin balo ana shiga sadaka ya biya ko gidan kokowa shi ma sai an biya gidan kallo na tare da ake samu da zikala shi ma ya biya ko masallaci nawa ake biya gurin wa'azi nawa ake biya duk wani ɗaki na aiki na Allah ba bai komi ko? To, amma kuma ina yi taron jama'a. gidan bannan shi yasa za a nuna muku da cewar lalle manzo Allah sallallahu abin da ya bada labari cewar lokacin da Allah ya halicci aljanna sai Allah ta'ala ya kawatar da ita ya mata ado kuma Allah da hannunsa ya aljanna wanda sai ya kira wa mala'ika ya ce ya ga aljanna da ya zo ya ganta ya ga abin da ya zo ce Allah wannan kowa cikin ta zai shiga ba wanda ba zai shiga ba ciki me aka yi sai Allah sai zagaye aljanna daga baya da abubuwa masu wahala yi kalkai kawa Allah biyayya kawa manzo biyayya kar ka saba Allah kar ka saba manzo sai aka zagaye ta da waɗannan abubuwa masu wahala sai ya kira mala'ika ce to ko baka ganta yanzu da ya je ganta ya ce ba wanda zai shiga saboda abubuwan da aka zane zagaye ta shi sai wanda Allah ya ce ta shi sai Allah ya yi wuta kuma saboda haka sai ya kira ya ce ya gare ka wuta da ya je ya ka wuta ya ga abin da ke cikin zai ce Allah ba wanda zai shiga cikin ta saboda saboda abin da ke da cikin sai Allah ta'ala ya zage ta da kayan sha'awa abubuwa na sabo da kuke za ku je ga duk aikin banna hita da jama'a ko ba a gajiya sai a zo hilin balo a ce za a yi awa ɗaya da minti arba'in awa azi ba awa ɗaya da minti arba'in sai a yi awa ɗaya da minti arba'in ba ci ba a ƙara minti talatin a ƙara wani talatin a rika ƙare-ƙare haka ake mutum ya ƙara zama yake a lokacin da mace ƙara zama mutane wutsari yana kama su musa ita shi sai wani ma daga nake samun shi layi to amma min da ke shi ya ɗaure abin gindi sai ka ga mutane sun fi yawa a can yanzu wannan wannan masalaci da muke zauna muna karatun da wallahi da yau za mu tsaye da karatun da mu ga kalangu mu da kaɗa wallahi da ya kun ga jama'a ta tare saboda yadda kuke tsammani sati ɗaya muka yi muna kiɗa kalangu a wannan masallaci wallahi tare da yayi wannan amma da ke karatu ne ake ku da ne kullum din da ya kuɗi ne haka yake shi ke Allah ya zagaye da wuce da abubuwa na sha'awa sai kira malaka ce ya ganta da ya ce kowa shiga zai to shi yasa malam ibnu qayyim al-jawziya cikin littafin zanuniya wajen bayani akan sifa ta aljanna yake cewa yasir atar rahmani yace ya ke kadara ta Allah aljanna kenan yace laula anna hujibat bi kulli makanin insani ma kana ana qattu min mutakhallif yace in ba dan ba aljanna an zagaye ta da abinda mutane ba sa so yace wallahi daya ba a taba samu wani shiga aljanna wata aqal darul jazaa'i sani yace da gidan na sakamakon nabi wuta ke yace da ba wanda zai shiga wuta yace lakinnaha hujibat bi kulli karihatin yusadda anna al-mu'ti lil mutawalli ya ce sai dai mai huji ba bi kulli makari ya ce an zagatar duk abin da ba so saboda mai ya ce rijisar da an dalmobi da mutuwa don a kare a tsare duk wani mabannaci mai jinkiri a kan aiki na Allah a tsare shi ba zai shiga ba aljanna kaga kenan ba shi ana akwai aiki duk aiki na banna shedan yake yaɗa shi sai na kuyi hankali in dai abu ne maras kyau to shedan da shi ake yaɗa shi shi ke tarwijin duk wani abu da hatta bid'a shedan yana daga cikin wani gidan ne gindiya saboda shi shedan abin da zake murna da bid'a ya san duk wanda yake yin shi da suna addini zai yi ta wada za a yi da shi kuma ya san da cewa in dai har mutum ya tsaya kan bid'a yau da gobe wata nan sai ta kai ka inda za ta kai ka bango idan ta kai ka bango kun yi sallama da shedan yau me yake bukata sama da wani ya kai ka bid'a ka ta kai ka kafirta ka shikenan yanzu menene yasa mutane suka kai har suna sukan hadisai na manzo Allah su irin wannan to duk da ka kai irin wannan kana rubuta hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kana sukan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam shedan ya kare da kai bai ya bukata sama da wani ya tabbata an kunji lahira da kai da shi baka baka ja baya ja daidai kuke da kai da shi shi yasa akwai mutane da wakilai ne na shedan Allah suna cikin mutane amma su su ma kan zaman shedanin su shi yasa Allah ta'ala ya ce aminal jannati wan nas a cikin aljannu akwai a mutane akwai wanda su ma'aikata ne na shida wanda su duka aikin da za su yi a kullum aiki na shida duk wanda ya za su hallaka shi Allah kare am inda humul ghaibu fa hum yaktubun Allah ce ko sun san gaibu suna rubuta gaibu shi yasa suke abin da san galawa to bismillah
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam fasbil li hukmi rabbika yace ka dau hakuri da hukuncin ubangijinka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah shi faɗa masa shi ka dau hakuri saboda yana kiran mutane zuwa ga Allah amma adawa tana karuwa cutarwa tana karuwa zagi da baci yana karuwa kuma haka Allah ya hukunci Allah kuma hukuncinsa da bai gaggauta kama su da azaba ba tunda wanda yake kan gaskiya idan ka zo ka zazzage shi babu shakka Allah zai fushi yan ba da hikima ta Allah ba da ya kame ka tsaye in ka kafirci Allah da ya bige ka tsaye to amma Allah ta'ala cikin hikima sai kyale mutum ya tattabar gazarsa a ɗau lokaci mai yawa shi iya ce ya kai labari a ina kamar karamin tankolo aka ce ko zaman tankolo ko a ƙauye duk wanda ya zauna ƙauye ka zama tankolo mala ne man tankolo yau da ya zauna ƙauye mala ne wa ba zaman tankolo ba kamun kare abinda ake yi tilbi waɗanda ka sai a zo a kawo tuwo har mai daudawa ma sai a sa a cikin tilbi yanzu sai a kawo igiya sai a zargiya sai a sa wannan bakin igiya a jikin tilmi haka igiyar da kasa kuma wacce wanda za a jan mai wuyan tana da kasa sai a binne ta da kasa daga nan sai a kai ta karshe wajen titin wancan igiya ce tun daga nan har zuwa can amma ko maka ganin igiyar amma bakin tilmin tana jikin haka da tuwo a ciki yanzu idan kare ya zo idan ya sa kan shi ciki da ya fara ci shi mai shan igiyar yana can da ya fuska kawai ya ɗarme shi iya jikin to sai ya baya da gudu ka san igiyar tsawo gare ta da ya fita da gudu shi lokacin da farko ya ji an fuska shi amma zai iya fita da gudu ji yake a ba hannun kowa bai zike na ji yake a wani matsala ta kawo hankalin shi kwance yana gudu ya sha ya ce banza kenan ya dan ci wannan abun da ya dan ciko yanzu an fuske shi amma ya kubce shi bai san ba igiyar ake jire ta kare iya gudu iya gudu da ta kare in aka sha sai ya yi sama sai tabbata da shi a shi a hannu yake to haka nan dan adam yake eh zuwa ya ji kuma mun shaye shaye manjagoro in yara tana yayi wani lokaci akwai wani ana cin shi amma da yake manjagoro wallahi malam muna cikin almajirai muna ana barci jama'ar almajiran da sun taru jama'a ne dubbin jama'a na barci a waje shi a shi amar ya samun tankoli kawai da ya fuskiya da kare sa wani ihu jama'a suka sa ihu wallahi nake kyamaci wallahi saboda gigicen da muka yi mutane suke buguwa da katanga suna faɗo saboda ba a san ba yayi mutu kuma gashi dama ana cikin barci aka ji ana ihu wallahi gudu mutane suke muna yara kawai yau kyauta ne ya fita da yara wallahi malam kada ya shekare ne ka miki wani ihu to haka dan adam yake shi a hannu yake bai sani ba yana abin da ya gada ba yana abin da ya gada ba a hannu ka tafi inda zaka je ka inna rabbaka labil mirsa ko wa dai ce ka bita ba inda zaka baka wuta sai daren zaka baka wuta ko ka ji ko ka so saboda haka sai Allah ya ce a lokacin hakuri duk abin da suke yin nan daga Allah bai gaggauta kama su da hukuma ka ci gaba da wazinka kaka fasa yasa ka ce ya hakuri shi yasa isar da sako da Allah sai ya dawo hakuri abin da baka ji ba wala takun ka sahibil huti kar ka zamanto kamar ma'abocin kifi annabi Yunus alaihi salatu wassalam annabi Yunus alaihi salatu wassalam ya wa mutanen sa wa'azi ya tsoratar da su da azaba amma suka ki yin imani da Allah ya tafi ya bar mutanen shi kafin ya samu izini saboda haka Allah ta'ala ya jarbe shi da fada cikin cikin kifi saboda haka sai ga cikin cikin kifi yana la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin Allah ce izina da wa huwa makzub lokacin da ya kira ubangiji Allah yana cike da damuwa fajtabahu rabbuhu sai Allah ya zabe shi ya masa afuwa waje alahu min salih sai ya cikin salihan bayan su annabawan su zababbu manzannin sa laula an tadarakahu ni'matun min rabbi Allah ce in ba dan ba ni'ima ta ubangiji ni'imomi na Allah sun riske shi ba lan da biza bil ara'i wa huwa mazbuf da an yi boshi waje daga cikin cikin kihi abin zargi amma ya fito ba abin zargi ba domin duk wanda ya zama to abin ka tsakanin kai da malicin ka ne maka abuwa babu wannan saboda haka shi yasa wannan abu Allah ta'ala ne kadai ya kaddara masa haka kuma Allah ta'ala ya bashi damar da ya abin da Allah yake so shine al-itiraf mutum ya rada cewa ya yi wa Allah abin da ba haka Allah ya so ba haka Allah yake so yi ba saboda haka annabi Yunus alaihi salatu wassalam ya ce la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalim iya cikin cikin kihi abin da zai ba ku izina anan matsayin annabawa na Allah da irin zuciyar da aka ba su kyakkyawa da irin ƙarfin imanin su ga Allah da kuma kasancewar su bayi ne ba masu ba Allah domin mu yanzu a kai ne kai haka kawai ba zai faru ya kawai mene ne amma su abu ya yake ko ɗan kaɗan sai abu sauraron ka yanzu wanda bawan Allah yana cikin cikin gini amma ya san da cewar in ban da Allah ba wanda zai tsamar da shi kuma ya san da kaga da yanka fada cikin ciki dai ciki an haɗe ya kai yanzu babu kai ka san da cewar komi ya kare maka ko to saboda haka amma duk da wannan annabi yunus alaihi salatu wassalam ya san in dai Allah ne haka bata kare saboda haka ya kira Allah kuma a kai sai Allah ya amsa mishi kuma dole kifin nan ya amayo shi shine Allah ta'ala yake cewa fajtabahu rabbuhu sai Allah ya zabe shi waje alahu min as-salihin ya cikin bayan salihin annabawansa wa in yakal ladina kafaru la yuzlikunaka bi absari Allah ce wanda suke kafirai ya rasulullah sun kusa su kada ka da ido kafirai in yana zo na karanta alqur'ani zuwa suke su kurukuru suna kallon da ido kada ya kamar da ake ce ina ba a za su ke ce ma yi wa shi saboda ka kwara maka ido ka san in jama'a ta kwara maka ido musamman in baka saba ya kawata to su da wanda suke so su kada shi lamma sami bin zikira lokacin suka ji alkur'ani da sun ji alkur'ani gigice suke sun rika masa wani irin mugun kallo suna fatan wani abu ya fada shi amma ba abin da ya same shi Allah ya kare shi wa yaquluna innahu la majnun wai suna cewa ai iya da tabin aljanna iya da tabin hankali sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa wanda suka faɗi wannan su da kansu san ƙarya suke sun sa nan salo ya bi kowa nutsuwa tunda ba saba wadin wannan ba sai da Allah ya turo shi kenan wannan an san manufarsu kafin Allah turo shi kun taɓa ganin da ya gaya haka a garin maka ko a laraba kun taɓa jin labarin wani ba ko rana ɗaya bal ma abin da suke faɗa gare shi na alheri in an tambaye garin maka kaka an ce wa bi kowa zama mutum daga shi shi ake faɗi in aka tambaye su a laraba wanda suke saman doron ƙasa da kuka sani da kakanninku da iyayen kuwa ko sani mai irin halin wannan yaron ta za su babu irin shi sallallahu alaihi wasallam a gabansu aka haife shi ya girma a gabansu amma ba mai hali irin nashi ko a iyansu da kakanninsu ba su taɓa tuhuma shi da wani abu ba su taɓa ganin abin tuhuma ba auren shi amma da Allah ya tuho ya kin Allah suka ce in na huda mutu Allah ce wa ma huwa illa zikru lalamin yace wannan alqur'ani ba ba ce ba komai bane face galgadi ne ga dukkan yan adam alƙur'ani wa'azi ne gargadi amma kuma wa'azi da gargadi daman ba kowa ke wa amfani ba sai masu imani shi sa Allah ce inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu salat inna ma tunziru man ittaba dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaibi wa ma tubul ayatu wan nuzur an qawmin la yu'minun in lokacin da kaje an ce wa'azi to ba kowa bane ba zai dauka shi yasa kasancewar kana wa'azi kanka ce wai sai ka ko da a ranar kiyama akwai annabin da zai zama wannan imani da shi ko mutum da ta za ka iya kira mutane ko mai yawa zai annabawan Allah sun fi kowa hali da ɗabi'a mai kyau sun yi kowa iya kira mutane zuwa ga Allah amma Allah ya kaddara duk ya ƙari kiransa zuwa ga Allah ɗaya ba wanda imani shi zai zo shi ɗaya gaban Allah ranar kiyama shi kaɗai zai shiga aljanna duk al'umma shi tana wuta Allah kare sau da haka kenan alƙur'ani wa azini ina ga nan zamu tsaya sura ta ƙari kuma insha Allah sai sura ta gaba suratul had subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh